Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci za a saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka hidimar kawo muku ai sauraro lafiya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد يا سيد الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد يا سيد الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد يا سيد الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد يا سيد الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح إغلاق الوجود من كنز الأمائم بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجية كالارتجاج الواقع في ديوان كسرى ذي البناءات القوية وغيب البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دقت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لعبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة السوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والبرزخية والقوسية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أن تزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية الجليل إذا ذكرت محمدا أما الجليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا على من هدى أنا المسيم بحماك نزيل نزيل هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه هذا لكل العالمين سبيل سبيل هذه الغزالة قد أتت إليه وسلمت وكذا البعير قد أتاه جليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق وسار دليل لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول بوصفه وبمسحه وسناه دوما باهر الأشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وهو الذي للخلق أرسل رحمة حتى يتمم مكارم الأخلاق صلى عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق إلى مشتاق haka kabrihi wani gidanin azim a yan uwana musulmi maza da mata masu sauraron mu masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya idan ba ku manta ba a baya mun yi muku magana akan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala game da sha'anin ni'imomi da ya mana muka ce dukkan ni'imomi ganyaye ne na itaciya ko rassa ko kuma 'ya'yan itaciyar amma ainihin tushen itaciyar ita ce an ni'imatul kubra alal alam sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ainihin tushen itaciyar duk wata ni'ima da Allah zai baka ilimi ko kuɗi ko mulki ko kyau ko jama'a ko ɗaukaka ko farin jini ko lafiya ko gani ko ji ko hankali ko ilimi ko imani ko hankali ko mata ko ‘ya'ya da sauransu to duka a makale suke ni'imomin da Allah ya maka duka a makale suke kamar ganyaye a jikin itaciyar ni'ima mafi girma ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da Allah ya baka dan uwana musulmi ko kuma duk abin da Allah ya baki yar uwata musulma ki sani wannan ni'imar taki a rataye take amanni a jikin itaciyar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda babu itaciyar da babu reshenta da babu itaciyar da babu ganyenta da babu itaciya da babu ƴaƴanta saboda haka yan uwa musulmi mu gode wa Allah mu gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dage da yi masa salati mu kaunace shi da yawa domin shi ne sababin samuwar ni'imomin mu baki da kuma muka yi muku magana akan soyayyarsa har muka faɗi cewa abu biyu suke janyo ƙaunar mutum a zuciyar ɗan uwansa mutum abubuwan nan guda biyu su ne alhusn wal ihsan kyau da kyauta in kaga kana son mutum to zaka ga ko dai dan yana da kyau ne idan mace ce kenan idan kana son namiji ko mace tana son namiji za ka ga saboda kyauta ne ana son mata saboda kyau ana son maza saboda kyauta yana da wahala ya zama ka ga kana son mutum babu ko a cikin wani ya zama mutum ba ilimi ya baka ba ba musulunci ya baka ba ba kuɗi ya baka ba ba aure ya baka ba babu abin da ya baka sannan shi ba wani mutum bane wani mummuna baki jahili mugu kuma maroci ya za ka so shi saboda haka da kyau da kyauta su suke janyo soyayya to yan uwa da kyau da kyauta duka sun sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kyau da kyauta amanna suke a jikin manzon Allah sallallahu alaihi sallama har yanzu kuma suna jayayya da junansu kyau ya ki yadda kyautar annabi ta fi shi kyautar annabi ta ƙi yadda can annabi ya fi shi ne za ka ji shi mushi ibrahim yana cewa wal hasanul wajhul jamil sifatuhu laqad khajalat iz ja'a daha budur wa himmatuhu zrid duhura wa kaffuhu sajidu mata hakan nadaha buhuru wa qad shagala al hadi jamalu ilahihi fala zama hudulal zamani huduru fa ihsanuhu wal husnu fihi tanaza'a wa subhana man ma sha alaihi qadiru لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نور الله هو الهافن الوجه الجند صفاته لقد خجلت إذ جاء أتاها بدور هو الهافن الوجه الجند صفاته لقد خجلت إذ جاء أتاها بدور فهمات تري الدهور وكفه تغيد متى هكت نداها بهور فقد شاغل الهادي جمال إلهه فلا زامه طول الزمان هدور فإحسانه والحسن فيه تنازعا فإحسانه والحسن فيه تنازعا وسبحان من ما شاء عليه قدير فإنسانه والحسن فيه تنازعا وسبحان من ما شاء عليه قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai kyan fuska mai kyan sifofi mai kyan aiki hakika wata ya ji kunya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a duniya da wata yana ta barazani yana aman haske manzo Allah yana zuwa sai aka gano ashe aruwa yayi himmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana wulakantar da himmar zamanai tafinsa idan yana kyauta gulabe kafewa suke hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi mai shiryar da halitta ya shagaltar da jamalar ubangijinsa tsawon zamani tun ba alƙalami ba allo ba al'arshi ba kursi ba sammai ba kasai ba aljanna ba wuta ba mutum ba aljan ba abinda jamalar Allah take duba sai shi a nan ne sai masa madadin kyau da can annabi sallallahu alaihi wasallama da kyautarsa suna jayayya tsakaninsu kyau yana cewa kyauta na fiki kyautar annabi tana cewa kyau na fika har yanzu ɗaya ya ki sallama wa ɗaya sarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake da ikon ya aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba mai ce da shi dan me yan uwana musulmi mazan mu da matan mu mu tara hankali wuri guda dukkan mutum idan kai wata guda kana ambatan labarinsa to daga wata gudan nan ya kare ballantana shekara guda ballantana shekara goma ballantana shekara hamsin ballantana shekara ɗari ballantana shekara dubu yau da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu amma tun a lokacinsa ake faɗin can shi har bayan wafatinsa ana faɗi har yau ana faɗi amma abin da zai burge ku ƴan uwa musulmi har yanzu ba a gama faɗa ba har yau ba a gama faɗa ba kai tunani wani irin kyau ne wannan dukkan mutum yanzu idan kana zaune a wuri kana da wani masoyi kyakkyawa sai yau kyakkyawa ka ce amma dai wani kyakkyawa ne ko kuma amma dai wanke kyakkyawa ce waɗanda suke zaune a wurin suka yi shiru ta sake wuce ka ce amma dai wanke kyakkyawa ce aka yi shiru ta sake wuce ka sake ce amma dai wanke tana burge ni kyakkyawa ce ko amma dai wani kyakkyawa ne to a wurin za a samu wanda zai baka amsa ya ce gaskiya kyakkyawa ce amma baka lura ba bakinta ya yi ƙato ko kuma baka lura ba ne amma hancinsa ya yi faɗi ko baka lura ba amma dai wuyanta ya ɗan shige eh kyakkyawa ce amma kana ganin ta mutuniyar banza ce ka gan shi dan kyakkyawa ne amma mugu ne kana ganin sa amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a gaban makiyansa kake faɗin shi zaka ga an yi shuru an yi jugum can in kiyayya ta ce zan sai kaga da Allah ya isa mu ma mun sani karshen abin da maki zai iya faɗi kenan amma bai isa ce ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kansa ba irin kan annabi Yusuf bane kuma ba irin can da muke magana bane kyau da ke tsakanin maza da mata yana janyo sabon Allah ne amma can annabi yana janyo biyayyar Allah ne idan mace ta ga namiji kyakkyawa har idan sa ya sauka a cikin ƙwayar idanta to sai can sai ce mata zo mu saba wa Allah haka nan idan namiji ya ga mace kyakkyawa har ƙwayar idan ta ya sauka a cikin ƙwayar idansa to sai can ta sai kira shi sai ce masa zo mu saba wa Allah amma abin da zai burge ku idan can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin kwayar idanka sai can ya ce maka zo in kai ka wurin Allah zo in miƙa ka wurin Allah saboda haka a cikin kwayar idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sha'awar da za a saba wa Allah shi annabin an ganshi Allah ake tunawa su kuma kyawawa idan aka kalle su mun mafi yawanci saban Allah ake tunawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kalle shi Allah ake tunawa saboda wa qad shagala al-hadi jamalu ilahihi fala zamahu tula zamani huduru in kana so ka ba sahabi aiki wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce da shi ya baka labarin annabi ka ba shi aiki na ƙarshe duk abin da yake zaka ga ya bari ya zauna duk wanda ya taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ce masa ya baka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ko me yake zaka ga ya aji ya zauna da yawa idan ka haɗu da sahabi ka ce masa da Allah ko kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu labarin shi sai ce maka ma ra'aitu shay'an ahsana minhu tunda nake ganin abu mai kyau ban taba ganin wani abu mai kyau da ya kai shi ba wani kuma idan ka tambaye shi manzo Allah sai ya rasa ma me zai ce sai ce ma amma wallahi gashin sa mai kyau ne wani kuma sai ce maka wallahi hancin sa mai kyau ne wani ya ce maka kwayar idan sa mai kyau ne wani kuma ya ce kai annabi ai yana da manyan kafadu wani kuma ya ce wallahi gashin gemun sa mai kyau ne wani kuma idan ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce maka ka annahu qidata kamari wani ya ce maka misalar kamari wani ya ce maka misalar shamsi wal kamari wani kuma idan ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce maka akhalal ainaini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama me bakin gefan fatan kwarmin idanuwa ne kamar ya sa kwalli ko bai sa kwalli ba wani kuma idan ka tambaye shi ya sibanta maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce maka falahuwa indi a hasali min alkamari wallahi kansa a wurina ya fi wata kyau ya fi wata haske wani idan ka tambaye shi gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce maka ka anna wajuhu daratu kamarin kai ka ce fuskar sa shaddin wata ne wani in ka tambaye shi gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce maka ka anna shamsa tajri fi wajhihi wani kuma idan ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce maka abyada ka annama fi ganin fidda sai ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne in ka ganshi zaka dauka daga azurfa aka halice shi wani kuma idan ka ganshi ka ce masa dan Allah ku kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yamin ya yake sai ce maka kana hasanat sabalati manzo Allah mai can gemu ne wani kuma in ka ganshi ka ce masa dan Allah subhanahu manzo Allah sai ce maka annal ardu tutwalahu wallahi in yana tafiya zaka dauka ana nan nade masa kasa ne wani kuma ka tambaye zai ce wallahi ban taba ganin wanda ya kai annabi sauri ba kuma shi ba sauri yake ba a natsa yake tafiya wani kuma idan ka ganshi ka ce masa dan Allah ko kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifantani shi sai ya ce maka kana abyada muqassadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne ne matsakaicin tsawo wani kuma idan ka tambaye shi ga maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka kana zahiral waba'a ya kasance ne bayyanannen kyawun fuska ne da haske da tsafta wani kuma idan ka tambaye shi kace dan Allah su fanta mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa law ra'aitahu la qulta shamsa dali'a da ka ganshi da wallahi cewa za ka yi la ga rana ta fito wani kuma ya ce la ra'aita shamsa dali'a wallahi da ka ganshi da ka ga rana ta fito wani idan ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka kal qamari lailatul badri wane wata daren goma sha hudu wani idan ka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka idza surrat tabriqu asariru wajhihi ka annahu qita'atu qamari idan yayi murmushi zaka ga tattara fuskar sa tana tsatsu da haske kamar walqiya sai ka ce shi wani yanki ne na wata wani sahabin kuwa idan ka ganshi ka ce dan Allah ko kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifanta min shi sai ce maka kana hasanal khaliqi manzon Allah mai kyawun halitta ne malihal wajhi mai kyawun fuska kasiman mai kyauta wasiman mai kwarjini wani kuma in ka ce masa don Allah ku kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifanta min shi sai ce maka kana abyada malihal wajhi idza surra fa ka'anna wajhuhu mir'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne mai tsananin kyawun fuska idan yayi murmushi zaka dauka fuskar sa madubi ce dan zaka dinga ganin kanka a cikin ta wani kuma zai ce maka ka'annal badru murafi wajhihi in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka dauka wato wata ta fuskar sa yake bullowa sai ina bakar ko da aka tambaye shi ta annahu daratu qamari sai ka ce fuskan manzo Allah shade ne na wata sai da Aisha ko ta ce ka annahu qitatu qamari sai ka ce wani yanki ne shi na wata Abi Huraira ya ce ka anna shamsa tajri fi wajhihi kai ka ce rana tana dawafi ne a fuskarsa tana kewaye fuskarsa karshe dai duk sahabi namiji ko sahabiya ta mace wanda ya taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda ta taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka takure ta ko ka takure shi ka ce don Allah ka sifanta min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma dan Allah ki sifanta min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshen abin da zai iya gaya maka ko kuma karshen abin da za ta iya gaya maka ce maka za ta yi kal qamari lailatal badri lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa da kwarjininsa da haskensa wane wata daren goma sha hudu kafin na gan shi ban taɓa ganin irinsa ba bayan na gan shi kuma ban ƙara ganin irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina Anas ibn Malik Allah ya ƙara mar yadda wato shi kuma da ya tashi sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya bada gudunmawa domin yan baya irin mu idan sun zo su rika ganin abin a idanuwansu su ɗauki hotonsa a cikin kyamarar zuciyarsu domin in sun zauna sun shiru su dinga ganin shi sai ya ce mana كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأحسن الناس لونا وأديب الناس ريها وألين الناس كفا ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أديب رائحة منه ولا مسست قزة ولا هريرة ألين من كفه وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا السبيل إذا مشى أظنه يتكفى يشي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشي يا فدك متعن الدنيا باتي تنسو شاول أيوة يا فكوا إيه أيوة النبي صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutanen duniya baki ɗaya kakaf kyawun fuska sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi dukkan mutanen duniya baki ɗayan su kyawun kalan launin fata fatan manzala launin ta yafi dukkan launin fatar halitta baki dai kyawu sannan manzala sallallahu alaihi wa sallama yafi dukkan mutanen duniya baki dai dadin kamshi kamshin annabi yafi dukkan kamshin mutanen duniya baki da sannan manzala sallallahu alaihi wa sallama yafi dukkan mutane taushin fatar tafin hannu tafin hannun manzala sallallahu alaihi wa sallam in ka gaisa da shi zaka ga hannunka ya shige amma kuma za ka gane sadauki ne ya rike hannu ga taushi ga ƙarfi na jarumtaka ga taushin fata ga ƙarfin ƙashi ƙashin annabi mai tsananin ƙarfi ne amma fata sako mai tsananin laushi fata fara ce amma an cuɗanya ta da ja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni dai ban taɓa taɓa wata auduga ba ko wani yadi na karan miski ba wanda ya kai tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tsananin laushi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai matsakaicin tsawo ne ba dogo bane zankali ne ba gajere bane dukul dukul sannan gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba curarre bane irin na bakake sannan kuma ba sakakke bane yizga irin gashin farare idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya to zaka ga yana rangaji kamar yana gangarowa daga kan tudu sallallahu alaihi wasallama sannan Anas yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين لم أر بعده شبيها له صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mai manya manyan tafukan hannu ne tafin hannun annabi yana da fadi yana da tudu yana da taushi fatar tana da taushi kashin yana da karfi yace kafin na hadu da shi ban taba ganin irinsa ba bayan na hadu da shi ban ƙara ganin irin shi ba ban taba ganin wanda ya kama da shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma har yau dai Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda yana kara ba mu gudunmawa mu yan baya akan sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu rike mu haddace mu dinga yawan tunani don mu rika ganin shi mu ma yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rab'atan min alqawmi laysa bil kasiri wala bil tawil al ba'ini walaysa bil adami wala al abyad al ahmaqi rajul al sha'ri laysa bis sabbi wala al ja'd al qatadi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato idan ya shiga cikin jama'a za ka iske shi mai matsakaicin tsawo ne shi ba gajere ba ne kuma shi ba dogo ba ne sannan kuma shi ba ja ba ne kalan hanta kuma shi ba fari ba ne kalan alli mai tajajjen gashi ba yizga ba ba kuma curarre ba ba dunkulalle ba gashin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsakatsaki yace ma masistu hariran ولا ديباجا الين من كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا ولا عرقا قط من ريح او عرق النبي صلى الله عليه وسلم yace ni ban taba shafan wani kyalle na alharini ba ban taba taba wani yadi wanda aka yi shi da auduga ba wanda ya kai taushin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ban taba jin kamshin wani gumi ko wani turare wanda ya kai kamshin jikin annabi ko gumin annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wani kamshi babu wani turare wanda ya kai kamshin zufan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai wani tsoho ya shekara kusan ɗari da goma sha uku ana kiransa kurdum rabi'at al-hadrami aka tambaye shi jikokinsa suka ce don Allah ka ba mu labarin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ka gan shi tsohon ne ya gyara zama ya ce da waɗannan jikoki nashi ra'aituhu mufallajar sanaya wa aqdani ardan bi hadramut ya ce da naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na gan shi mai buɗaɗɗen shirya mai buɗaɗɗun haƙora wato haƙori da haƙori akwai gap kowane haƙorin shi yana da gap shiryar da ya tafi faɗi ne amma kuma haƙoran ba su karkace ba a jere suke reras amma tsakanin haƙori da haƙori akwai haske tsakanin haƙori da haƙori akwai haske sannan saman haƙoransa akwai wushirya daga nan ne zaka ga haske na fitowa kamar walƙiya yace sannan ya bani fili a garin Hadramut shi ya yanka fili ya bani a Hadramut shine mawaki ke cewa wa ashnaba wa jihan hasana sanaya tarafi baini niftatihi kilala sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin farin haƙora ne a jere reras sannan mai bayyanannen kyau ne haƙoransa a jere suke kuma ba su haɗe ba kowane haƙori tsakaninsa da haƙori ɗan uwansa akwai gap akwai fili wannan filin Allah bai bar shi aka ba sai ya aje haske a wuri sallallahu alaihi wasallama bakin annabi kawai ya isa kallo zaka rasa wai nifansa ne fi kyau ne ko ko haƙoran ne fi kyau ne ne ko ko wushirye ce ta fi kyau ballantana yi dariya in annabi ya yi murmushi a gabanka duk bakin cikin da ka taba haduwa da shi a rayuwarka sai ka manta da shi take sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya aiko shi ne haske domin batattu su samu shirya dama ma'anan haske kenan Allah yana kawo mana haske ko kuma mu muna kunna fitila domin idan duhu yayi mu dinga ganin hanya to annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin hakikalin ma'anan haske duk wani haske yana kwaikwayonsa ne annabi shi ne fitilar da Allah ya kawo mana domin mu dinga haskawa da shi mu san fadan Allah mu zo mu gaida Allah ubangiji yana cewa qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah da littafin da yake muku bayani akan halal da haram saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine haske wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana domin mu shiryantu da shi zuwa ga fadan Allah an karbo daga Muhammad dan Alkasim daga Hisham dan Urwatu daga babansa daga Sayyida Aisha Siddiqiya Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yurafi zulami kama yurafi daw tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa lamarin sa fa yafi karfin hankali aka ce sai da yaya abun yake tace ka san idan mutum ya shiga duhu koyewa yake sai an kunna wuta ake ganin sa amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga duhu ana ganinsa har kwaye idansa sai ka gani ba za ka ga shado bane na mutum a annabin za ka gani gashi nan sarai saboda shi haske ne kamar yadda ka san ana ganin sa a haske to haka ake ganin sa kuma a cikin duhu sallallahu alaihi wa alihi sallama الجليل إذا ذكرت محمدا أما الجليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى أنا المسلم بحماك نزيل نزيل هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه عاد لكل العالمين سبيل سبيل هذه الغزالة قد أتت إليه وسلمت وكذا البعير قد أتاه جليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق وسار دليل لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول بوصفه وبمدحه وثناه دوما باهر الأشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وهو الذي للخلق أرسل رحمة حتى يتمم مكارم الأخلاق صلى عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق إلى مشتاق saboda haka dan uwana musulmi mai sauraron mu ke ma yar uwata musulma mai sauraron mu don Allah sai ku tara hankalinku ku lura wai akwai wanda ya kamata ka so fiye da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a duhu ma in ka shiga zaka ganshi sarai sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce na sha zira zaran allura a cikin ramin allura da hasken fuskarsa ga kyau ga kyauta ga hakuri ga kunya ga kankan da kai ga juriya ga gaskiya ga amana ga sassauci sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa shi mu shi Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa a cikin diwanin sana wa taqul qura yake cewa maha hubbu khairil khaliqi hubba siwahu bikal billazi ahyahu sirru salahu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما هب خير القلب هبا سواه بقلب الذي أحياه سر سناه ما هب خير القلب هبا سواه بقلب الذي أحياه سر سناه ألست أروم الواسلا من غير هامه أداء كما غربا سواه وهاه فإن جمالا عند وجه محمد نفاه جمال المصطفى ومهاه هو الغصن والنور المدين فمن نهاه بأثراته بالهود لا مناه هو الغصن والنور المدين فمن نهى بأثراته بالهود لا مناه هو الكل منه الكل حقا ولم أكن أجسم معنى إذ أفدت سناه هو الكل منه الكل حقا ولم أكن مجسم أنا التفت فناه فإياك والإعراج عن كل سورة إذا أنت من سر الوجود لقاه فصلي وصم واشرب وكل وانكها وصل فما ثم غير المصطفى وهلاه
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألفا لوفقه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألم شمارا جناه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها داري على نور داه عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها أرفع اللقاء وشغاه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاد كد علو بي أولاه وآل وصاد كد علو بي أولاه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نور الله
sallallahu alaihi wa alihi sallama ce mushe Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake kun ga soyayyar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ta shafe soyayyar Laila da Maila da Tandani da Hindu da Dadu da Asma'u da Zulfa'u da Zainabu da Talatuwa duk abinda ba Annabi ba san Annabi ya shafe shi a cikin zuciyata domin kuwa asirin haskensa ya raya zuciyata ba na neman saduwa da kowa da komai idan ba annabi mai yawan godiya ga Allah ba kai ma dan uwana musulmi ina baka shawara ka rabu da duk wani masoyi in ba annabi ba domin ko gashi nan kusa kusa da kai domin duk wani kyau in dai ba kyawun fuskar annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama to kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawar da shi kyan annabi abin zabi ya shafe shi annabi shine kyau annabi shine haske bayyananne duk wanda ita san mahalaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayya to kafin ya kai ya samu biyan bukata domin annabi shine komai kuma kowane abu daga manzo Allah yake wallahi tallahi ba ina jukkunta ma'anan zatin Allah bane a lokacin da nake nufin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yan uwa musulmi duk wani abu da ka sani wanda kake so na alkhairi baki ɗayansa reshen itaciyar samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan huwal kullu minhul kullu duk wani abu da kake gani yanzu kaga ai sama ni'ima ce to reshe ce annabi ne ya haifar da ita kasa ni'ima ce to ita ma reshe ce yanzu kaga a sama akwai taurari ko akwai rana akwai wata ruwan sama kuma yana zubowa duka waɗannan ni'imomin wato a rataye suke da ni'imar samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a nan ƙasa ana shuka dawa masara gero shinkafa acca alkama da sauran itatuwa baki ɗaya waɗannan ni'imomin duka baki ɗaya rassa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tushen itaciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin baki ɗaya domin duk abin da kake gani a cikin samuwa a cikin halitta to reshe ne ko ganye ne ko kuma ɗa ne a jikin itaciyar samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake kira ash-shajaratun nuru zakiya sama duk girmanta bata wuce kansa ba ƙasa bata wuce kafafuwansa ba rana bata wuce hasken zatinsa ba wata bai wuce hasken sifarsa ba taurari ba su wuce hasken sunayensa ba duwatsu ba su wuce ƙasusuwansa ba gabas bata wuce goshinsa ba yamma bata wuce ƙeyarsa ba kudu bata wuce kafaɗarsa ta dama ba arewa bata wuce kafaɗarsa ta hagu ba hantsi ba ta wuce gabansa ba duhun dare bai wuce bayansa ba ruwan sama bai wuce hawayensa ba tsawa ba ta wuce dariyarsa ba walƙiya ba ta wuce murmushinsa ba iska ba ta wuce numfashinsa ba hasken alfijir bai wuce farin ƙwayar idansa ba duhun dare bai wuce bakin cikin ƙwayar idansa ba mutane ba su wuce makwabtansa ba aljanu ba su wuce bayinsa ba mala'iku ba su wuce hadimansa ba aljanna ba ta wuce farin cikinsa ba wuta ba ta wuce ɓacin ransa ba duniya ba ta wuce gidan barcinsa ba lahira ba ta wuce gidan farkawarsa ba lauhul mafuzu bai wuce kirjinsa ba rubutun ciki bai wuce karatunsa ba alƙalami bai fi tunaninsa ba kursi bai wuce hankalinsa ba al'arshin Allah bai wuce zuciyarsa ba natsuwa rigarsa kenan gaskiya harshensa kenan hikima fasaharsa ce adalci kuwa hukuncinsa ne cika alkawari ɗabi'arsa ce ƙamshin turare bai wuce zufan jikinsa ba zaƙin zuma bai wuce miyansa ba garɗin madara bai wuce kashinsa ba man shanu bai wuce majinarsa ba maganin ciwon ciki kowane iri bai wuce bawalinsa ba ka'aba ɗakin Allah alƙillarsa ce musulunci tafarkinsa ne alƙur'ani ko littafinsa ne shari'a maganganunsa ne ɗariƙa ayyukansa ne haƙiƙa halayensa ne muhammadu kuwa sunansa ne abul qasim alkunyarsa ce larabci yarensa ne sayyidina ali kaninsa ne sai da fadima diyarsa ce hasan da husaini jikokinsa ne shehu tijani dan lelansa ne dan koshi ma jikansa ne shehu ibrahim hadiminsa ne mu kuma al'ummansa ne masoyansa ne kuma mu mabiyansa ne Allah ya tabbatar da mu akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shajaratul kauni shine itaciyar halitta komai ka gani a cikin halitta to daga jikinsa yake abin nan mai kyau ne ko mara kyau duk daga jikinsa ne saboda itaciya kana iya samun reshe kana iya samun jijiya kana iya samun bawo kana iya samun ƙaro kana iya samun ganye kana iya samun ɗiyan itacen sannan kana iya samun yanan gizo-gizo kana iya samun baki-baki kana iya gashi sunan dai saboda haka shi yasa shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu cewa huwal kullu minhul kullu haqqan wa lam akun ujassimu ma'anan istafatu sanahu a wani wuri yace huwal kullu minhul kullu haqqan wa innahu istafahu dahu qadiman wala hajara a wani wuri yace huwal kullu minhul kullu batnan wa zahiran fa bahru cewa ma da nafi masharabu salatullahi thumma salamuhu صلاة ترقنا إلى الذكر والهدي صلاة ترقنا إلى ما تخصص هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبار سواهما لنا فيه واشرب هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبار سواهما لنا فيه واشربوا فما لي غير المصطفى البدر ما أربوا وفي جائبات الغير ما لي مرغب هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبار سواهما لنا فيه واشربوا فمن نوره الكونان منه تفجرت قدوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم والروح كلهم توصل بالهادي أمين فقربوا هو الكامل المهمود والسول والمنى وأنت العجيب المصطفى والمقرب وقد شاهد الله العليم بأنه عظيم لخير الخلق خلق مهذب عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للأبد مطلب عليك صلاة الله ثم سلامه فذاك سلام لا مشك أو الثياب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجلب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الجد يخشب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دهرا تقرب مع الآل والأصحاب دهرا تقرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato abdulmalik dan umairu ya rawaito daga nafi'u dan jubairu cewa wata rana sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu yana sifanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fari ne amma farin an cuɗanya shi da ja domin farin da aka saka ja a cikinsa ya fi can kala ya fi can kallo sannan annabi mai babban gemu ne sallallahu alaihi wasallam gemunsa bai wargaje ba bai tsawo da yawa ba ya zama daidai gwanin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallama sannan jabir dan khalid ya rawaito daga yusuf dan mazina cewa wata rana wani mutum ya tambayi sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yace masa amirul mu'minina da Allah su fanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina ali yace idza qama ma'al qaumi gamarahum abyada shadidal wadahi أجر أبلجا كأن العرق في وجهه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم sai ce kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi tare da jama'a ko sun kai dubu to sai ya rufe su bi ma'ana daga nesa shi zaka fara hanguwa yawan taro ko yawan jama'a zai iya boye annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi fari ne mai tsananin hasken fuska da kwarjini sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama girarsa bata haɗe ba sallallahu alaihi wasallam akwai fili akwai dan gab a wurin sannan shi ne tsananin haske ne sannan kuma zufa idan ya zubo a fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai hana ka cewa ya mammanna diamond ne a fuskar sa saboda zaka ga zufan sa yana tsatso da haske wane diamond sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل الممجد ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطب ولا بالصدق كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهن ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب عدعد العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتب أجرد ذو مسربة شكل الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب وإذا التفت التفت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وعلينهم أريكة وأكرمهم إشرة من رآه بديهة هابه ومن خالده معرفة أهبه يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance dogo zan kalele ba ba kuma gajere bane dukul dukul ya kasance mai matsakaicin tsawo ne idan yana tare da jama'a kuma gashinsa ba curarre bane dunkulalle ba kuma takaccen gashi bane dogo yizga irin gashin doki yana tsakanin dunkulewa da kuma tajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai jiki bane balle kaga tumbi ba kuma mai jiki bane mai kauri bane a fuska ballanta na fuskar sa ce rawul sai ce amma dai fuskar tana da rawul kadan ba ta yi tsawo da yawa ba ba ta yi rawul da yawa ba tsaka tsaki take sannan annabi fari ne sallallahu alaihi wasallama farin an cudan ya shi da ja in ya shiga cikin fararen fata ya fi su ja in ya shiga cikin jajaye ya fi su fari mai gada gadan idanuwa annabi yana da tsananin kaifin kwayar ido idan mutum ya hada ido da shi sai ya ji wani yar a jikinsa sannan cikin kwayar idan annabi ba sha'awa kamar yadda muka faɗa duk wani mutum mai kyau idan namiji mai kyau mace ta hada ido da shi to sai ta ji kan yana kiranta zuwa ga sabon Allah idan namiji ya ga mace mai kyau ya hada kwayar ido da ita sai ya ji kanta yana kiransa zuwa ga saban Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam kansa idan ba ya hada ido da shi sai ya ji kan yana kiran sai zuwa ga biyayya ga Allah tabaraka ta'ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan gashin makirtai ne gashin idanuwansa yana da yawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai manya manyan madaurai ne wato joint gwiwar hannunsa babba ce gwiwar kafarsa cinyarsa manya ne kasusuwan kafadinsa masu girma ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da siririn gashin kirji daga daidai labba zuwa bakin cibiya kamar an zana da rula sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaurin tafin hannu kuma ga laushi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaurin tafin kafa amma tafin kafarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kwaloko tafin kafarsa ya cika da nama idan ya taka dutse sai kaga tafin kafar ta fito ta cika wurin amma idan ya taka kasa ba a ganin sawunsa amma da ya taka dutse da kasan ya taka fulawa haka za ka ga shaidar tafin kafarsa sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya tafiya yake irin ta lafiyayyen mutum gwarzan sadauki tafiyar manzo Allah ba ce kama da irin tafiyar mata ko ƴan daudu ba daga nesa in yana towa da ka hango shi ka san karfan mutum ne ke tafiya sallallahu alaihi wa alihi sallama baya girman kai a wurin tafiya yana tafiya ne a cikin nutsuwa amma tafiyar irin na sadauki kamar yana gangarowa daga kan tudu idan kuma zai waiga ba da kansa yake waigawa ba da jikinsa duka yake waigawa sallallahu alaihi wasallama a tsakanin kafadinsa akwai hatimin annabta kuma shine cikamakin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan mutane kyautar kirji harshensa ya fi na kowa gaskiya sannan ɗabi'arsa ta fi ta kowa laushi halinsa da tadodinsa sun fi na kowa girma duk wanda ya ga annabi ba zata bai ankara ba suka yi cucuɓin sai ya ji wata makyarkyata ta razana shi sai ya ji ya kaɗu wanda ko ya yi hurɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya san shi ya fahimce shi sai ya so shi fiye da ubansa da uwarsa da matarsa da 'ya'yansa da dukiyarsa da gidansa da ransa baki daya duk wanda zai baka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce maka kafin na ganshi ban taba ganin irinsa ba bayan na ganshi kuma ban ƙara ganin irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu bai kyale mu ba dai har yau yana ƙara wato ba mu gudunmawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ran mu ya tabbata mu rika ganin shi da zuciyoyin mu kamar yadda suka gan shi da idanuwansu yace lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam bi tawili wala bil qasiri shatna al kaffain wal qadamain dakhma ar ra'si dakhma al karadisi tawil al masrubati idza masha takaffa takaffiyan ka anna man hadda min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu yace annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance dogo zololo zoran yunwa ba bai kasance dunkulalle gajere kamar wada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kaurin tafin hannu ne hannunsa ya cika da nama ga taushi kashin kuma ga karfi sannan digadigansa su ma sun cika da nama amma saman kafarsa bai da nama da yawa shi yasa idan ruwa ya sauka sai ya darje ya kasa saboda saman kafarsa bai da nama da yawa amma tafin kafarsa saboda nama ma bai da koloko a can kasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai na ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala ya ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne babban kai ne amma wanda yayi wa jikinsa daidai ka san wani zaka ga jikinsa yayi wa kansa kadan kan yama jikin girma wani kuma kan yayi wa jikin kadan zaka ga jikin babba kan dan karami a sama to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa babba ne jikinsa ma babba ne sannan kasusuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwababa ne yana da manya-manyan madaurai wato joint gwiwar hannu gwiwar kafa kafadu manya ne sannan annan sallallahu alaihi wasallam bai da gashi a ciki bai da gashi a maman shi a kirji kenan gashi bai warwatsi haka a jikin shi ba gashin daga daidai tsakanin labba ne daidai tsakiyar kirji ya taho siriri gwanin ban sha'awa kamar an zana da rula sai zo bakin cibiya sai tsaya sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yana rangazawa wani irin rangaji kai ka ce yana gangarowa daga saman tudu ina ne ce kafin na ganshi ban taba ganin irinsa ba bayan na ganshi ban ƙara ganin irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana musulmi ko a mafarki mutum ya ganshi ya san ya ga babba balle kuma a bayyane Allah ka sa ni ta ganin shi a bacci Allah ka sa ni ta ganin shi a bayyane sallallahu alaihi wasallam domin shaitan baya kama da shi shedan duk lalatarsa duk shakiyancinsa bai isa yi kama da manzo Allah ba bai isa ya sifanci da shi ba akwai yazidul farisi albasari ibnu abi khaisama ya rawaito da isnadinsa daga shi yazidul farisi albasari abin da yace ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil nawmi a cikin bacci min zaman ibnu abbasin a zamanin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda al Basra a zamansa da ya a Basra fa qultu sai na ce da shi inni qad ra'aytu rasulullahi ni kuwa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil nawmi a cikin bacci sai Abdullahi dan Abbas ya ce da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna shaydana la yastadi wa an yatashabbaha bi faman ra'ani fil nawmi ra'ani ka sani cewa shaydan bai da ikon ya kamantu da ni bai da ikon ya sifantu da ni duk wanda ya ganni a bacci ya sani ni ya gani sai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda sai ya ce masa fa hal tasdiu an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aytahu to kai yanzu Yazid al-Farisi al-Basri zaka iya sifanta ni wannan mutum da kace ka gani a cikin baccinka zaka iya gaya min yanayin sifarsa sai ce kwarai kuwa zan iya gaya maka ai mafarkin ruqiyar gata nan har yanzu ina kallanta sai ce to sifanta shi inji sai ya ce masa rajulan baina rajulaini wani namiji na gani a tsakanin mazaje biyu ga abubakar da umar su jismuhu wa lahmuhu ahmaru ila albayadi jikinsa da namansa sun yi fari tare da sarkin jadaga a ciki hasanul madhiki mai kyan dasa shi mai kyan haƙora mai kyan labba idan yana dariya da leɓansa da haƙorinsa da dasashinsa in yana dariya gudun ban sha'awa malam sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yin murmushi fiye da dariya manzo Allah bai yin dariya da yawa murmushin sa yafi dariyar sa yawa kuma idan zai yi dariya sai ya sa hannu ya rufe bakin sa kuma ba za ka ji sauti ba ba za ka ji kya kya kya kya irin yadda muke yi din nan a manzo Allah bai yin haka rufe bakin sa yake in har zai yi dariya kuma bai cika ba murmushi yake yace akhalul ainaini ne bakin gefen fatar kwarmin idanuwa amma irin na halitta ba tare da ya sanya tozali ba wato gefen fatar kwarmin ramin idanun annabi bukake ne irin na bauna ko irin na barewa annabi yana sa kwalli amma ko bai sa kwalli ba asalin wurin dama baki kirin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ka san idan mutum kyakkyawan mutum ya zama gefen makibtarsa yayi baki farin kwayar idansa yayi fari bakin cikin farin yayi baki to ba iya kallon shi to haka idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke yace jamilun arahu wallahi kyakkyawa na ganshi dawa'irul waji kad mala'at shaf din fuskarsa ta cika babu rama bata yi tsawo da yawa ba ko bata yi rawul da yawa ba nihiyatuhu ma baina hazihi ila hazihi yace gemun annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara tun daga nan ya nuna mukamukin sa na dama da na hagu yace gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wurin ba siririn gemu bane ko ba mai kauri can da yawa bane wanda yake cika kirji sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai haka na ganshi amma ni ban san yadda yake ba a fili gaskiya amma dai a bacci abin da na gani kenan sai Abdullahi dan Abbas sai ce masa law ra'aytahu fil yaqzati masaqata an tan'atahu fawqa hadhihi yace wallahi da ka taba ganin annabi a farke aka ce ka sifanta shi ba za ka iya sifanta shi sama da yadda ka ganshi a bacci ba Allah ka nuna mana shi wato ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya canza yanayin bawa idan bawa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kallon da zai masa zai canza asalin yanayin halittan bawa din wata rana wani mutum bawan Allah baki ne daga cikin bakajen fata amma yana san annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi masa salati da yawa sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruya da ya farka kawai sai aka ga ya zama jambal arabi ko bakin mutum ga ƴaƴansa bakage ga iyalai ga dangi bakage amma shi ya zama fari idan mummuna ya ganshi sai ya zama kyakkyawa idan ne warin kashi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga kamshi kenan haka nan aka yi akwai wani bawan Allah in ya shiga jama'a guduwa ake amma yana da himmar salati da ya dinga yi wa annabi salati ran da ya ganshi a ruya da ya dinga kanshi bayan ya rasu har kabarin sa ma kamshi yake a yanzu haka kabarin sa kamshi yake idan makareci ya ga annabi sai ya zama mai gaskiya take idan jahili ya ganshi sai ya zama malami take idan mahajubi ya ganshi sai ya zama arifi take idan mai girman kai ya ga annabi sai ya zama mai kankan da kai take idan gafalalle ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan ambatan mutane mai yawan gulman su in ya ga annabi sai kaga ya koma yawan ambatan Allah ko da yaushe idan bawa ya ga annabi sai ya zama da take idan dan zina ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama dan halal take idan kaskantacce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama buwayayye idan talaka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mawadaci take idan makiyaci ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama abocin himma idan abin zargi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama abin yabo idan kazani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama tsarkakakke idan karamin mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama babban mutum idan balidi da kiki jahili ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama haziki fasihi mai tarin ilimi idan boyayye wanda ba a san shi ba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam take zai zama shahararre duniya sai ta san shi sannan idan mai rauni ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama kakkarfa idan matsiyaci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam take wannan ganin zai mai da shi mai arziki saboda ka yan uwa mu dage Allah ta'ala ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu zama masu arziki mu bar zagin junan mu mu bar zagin musulmi mu shagaltu da yawan yiwa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma wannan gani fa da muke magana muna magana ne akan ganin da aka yi wa annabi da soyayya da imani ba gani na kiyayya da gaba da inkari ba kafani kafani ma baqitu fala ara فسادا صلاحا بل أديم اكتفاهي فإن صلاح العالمين بكفي من قد الظالم والاه كل فلاهي wato Abu Jahil ya ga manzo Allah sallallahu alaihi amma bai amfana ba Abu Lahab ya gan shi amma bai amfana ba akwai larabawa danginsa makusantansa ƴan uwansa sun gan shi ba su amfana ba muna magana ne akan duk wanda ya gan shi da soyayya da kuma imani da kuma sallamawa to insha Allah zai canza masa yanayi take Allah kai ta nuna mana shi a koda yaushe albarkar shi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokaci ya fara hararan mu zamu dakata anan idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da ƙara gaya muku sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba sa karewa ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis وبيد نفر سربه أبدا يا من لا شبيه له واقل ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدل محمد آل يا سادي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga baki Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh